الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin tuhfatul adfal a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin hukumu lami'al wa lamil fi'il wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga cikin akan wani sabon babe matashiyar magana wanda malam ya yi mata take da filmislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisai qala an-nazim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a in fi sifati wal makharij ittafaq حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا بالمتقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل ما لا يتي في المثلين wato wannan babu zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi almithlain wato masu tamka guda biyu harufa guda biyu iri ɗaya mafitarsu guda ɗaya ce sifofinsu guda ɗaya ne irin ba'un ba'un fa'un fa'un kafin kafin ta'un ta'un mun gane da kyau wal mutaqaribaini da kuma al mutaqaribaini al mutaqaribaini sune wanda ya zamanto mafitarsu kusan ɗaya ce mafitarsu kusan guda ɗaya ce bangaren abin da ya shafi mafita misali zalun dalun zalun dalun ba'un za'un muka ɗauka sa'un ba'un mutaƙariba ne in muka ɗauka dalun sa'un mutaƙariba ne in muka ɗauka zalun ba'un mutaƙariba ne su ma mun gane kyau in muka ɗauka fa'un ba'un mutaƙariba ne yawwara sai kuma almutajanisai waɗanda suke makwabtaka da juna almutajanisani su kuma su ne wanda mafitarsu guda ɗaya suna da alaƙa ta wajen mafita makwabci ne ga gidan shi ga gidan shi duka iri in muka ɗauka irin a da za mu ga cewa gidaje na fami wani lokacin kafar ɗaya ce daga can babba in ka shigo kaga wannan layin gidan wane ne wannan gidan wane ne wannan gidan wane ne amma dai babban rariya ɗin kawai ɗaya ce kawai aka rufe can to gidan kowa a ciki yake to wani ana ce da su almutajanisa ne makwabta kenan kafa ɗaya amma kuma kowane kuma kafa shi daban daga cikin kafa ɗin na? yawara irin titina na? irin kamar gidan haya ba da ake wanda za ga kafar mota ɗin guda ce amma kuma in ka shiga za ka yi ta ganin gidaje wancan ya bulle ta can wancan ga gida ga kafa shi can yawwara to ana ce da shi mutajalisai wannan masu makwabtaka da juna wanda kafarsu guda ce mafitarsu guda ɗaya ce amma kuma sifofinsu sun sha bambam mun gane da kyau to wannan shine almutajanisin za mu gani dukkaninsu irin muka ɗauka ta'un dalun ba'un mafitarsu guda ɗaya amma sifarsu daban-daban ce to wani ana ce da su almutajanisan zalun za'un sa'un mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen abin da ya shafi sifat ba ɗaya ba ne ana ce da su mutajanisa ne ha'un da ha'un mafitarsu guda ɗaya ce mun gane da kyau a ainihin ha'un mafitarsu guda ɗaya ce ainun da ha'un mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen abin da ya shafi sifat sun sha bambam haka in muka ɗauki ha'un hamzatun ha'un a mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen sifat ba guda ɗaya ba ne wainun kha mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen sifat ba guda ɗaya ba ne to wannan ana ce musulmi almutajanisa ne mun gane da kyau to shine malam zai tattauna akan waɗannan guda uku to kuma akwai almutaba'ida ne a nan bai kasu ba saboda su ba buƙatar a ce sai ya kawo su ana saboda dama guda hudu ne imma almithlani imma almutaqaribani imma almutajanisani sai kuma almutaba'idani mun gane da kyau irin misali ta'un da kafun kaga wannan mutaba'idani ne ba su da alaka ta fuskar mafita ba makwabta ba makwabta bane ta fuskar mafita ba makusantar juna bane wajen mafita kuma wajen sifat ma kuma ba su haɗe ba duka a gurare ban gane da kyau akwai guraren da suka yi ittifaki amma kuma guraren da suka haɗu ma suka rabu suna da yawa muka ɗauka sun haɗu wajen hams sun haɗu wajen shidda sun haɗu wajen istifal ta'un da kafin kenan to fa hathahu shakhsun sakat kafin ta'un ajid qatin bakat ta'un kafin sai huruful istifal suna ciki su duka to amma yan muka ɗauka kafin za mu ga wajen abin da ya shafi wafarra min lubbin a nan ma dai wajen hurufu al'ismat kafin da ta'un sun haɗu a nan ma to kafin ta'un akwai wuraren da dama wanda za a ga cewa sun haɗu to amma wannan mutaba'ida ne za ka ce musu mun gane fa'un ha'un mutaba'ida ne saboda mafitar fa nan ne labban baki ha'un kuma can gaga makogoro ne mun gane da kyau yawwala إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان إن اتفق حرفان من قال ده كيو اتفق din nan wannan dauri da aka yi ayi sukun ne saboda larura ta shi'iri in ittafaqa harfani idan harufa guda biyu suka hadu da juna suka hade da juna fi sifati wajen sifofin su ya zamanto sifofin su iri ɗaya ne ba a samu wata sifa daga cikin sifofi ba wanda ta sha bambam suka sha bambam a tsakankaninta wal makhariji da kuma fitarsu ya zamanto mafitar ma guda ɗaya ce ya zamanto taktis mafitarsu guda ɗaya ce taktis sifofinsu guda ɗaya ne waɗannan harufan guda biyu to fal mithlani fihi ma ahaqu fa ahaqu fihi ma abin da yafi dacewa cikin waɗannan harufan guda biyu a ambace shi da su shine za a ce da su almithilani masu tamka guda biyu tamka guda biyu misali ba'un da ba'un wa idhis tasqa li qaumihi fa qul nadrib bi'asaka alhajar idrib idrib haka ne ko sai kuma kace bi'asaka alhajar kaga ba'un da ba'un suka haɗu ta wannan sai ka ce da su almithlani kaga ba'un in aka ce ka kawo sifar ba'un ta farko da mafitarta in aka ce ka kawo sifar ba'un ta biyu da mafitarta duka yi daidai ne mun gane da kyau wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr wa qad وقد دخلوا أي وقد دخلوا وقد دخلوا dalin guda biyu ce suka haɗu kaga da ta farko da ta biyu duka mafitar su guda ɗaya kuma sifat ɗin su guda ɗaya to wani ana ce da shi idghamu mutamathilaini saghir idghamu mutamathilaini saghir haka ake ce mai mun gane to amma in ya zamanto na farko din shine mutaharrik na biyu shine sakin misali qafun qafun guda biyu sun hadu ta farko ita ce mai dauri mai harka ta biyu ita ce mai dauri misali thumma shaqaqana al-ardha shaqaqa shaqaqa qafun guda nawa ce ana guda biyu ta farko mutaharrika ta biyu sakina to wannan shi ba mutamatila ne amma mutlaq ake ce mai mun gane da kyau irin su ma nan sakh nan sakh nunun da nunun sun haɗu ta farko mutaharrika ta biyu sakina to wannan ana ce da shi al-idghamul mutlaq gane da kyau al-mutamatsilani al-mutlaq kenan sai kuma na uku inda ya zama to dukkanin su kuma mutaharrikani ne tunda can idrib za mu ga cewa ta farko din ita ce sakina ta biyu mutaharrika wa qad dakhalu ta farko sakina ta biyu mutaharrika wannan sagir ake ce mai to inda kabir yake kuma inda kowane dukkanin shi mutaharriki ne mun gane ka ka ma salaka kum ma salaka kum kafin guda biyu sun haɗu amma kuma dukkaninsu mutaharrike ne fa idza qadaytum manasi ka kum dukkaninsu guda biyu mutaharrike ne to wannan ana ce da su al-idghamul mutama'a al-idghamul mutamathilani al-kabir idgham mutamathilani kabir ake ce mai wannan shi mun gane da kyau to za mu gani gashi nan وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا تو وإن يكونا مخرجا تقاربا وإذا ودنا حرفا guda biyu sun zamanto taqaraba makhrajan sun yi kusa da juna ta fuskar mafita mafitar su kusa da juna take irin daga mafitar kaza sai ta kaza daga mafitar su الضاء الدال التاء sai waje mafitasu azza azzal assa mun gane da kyau da nun da lam da ra ɗan dukkanin su mafitoci ne wanda suka yi kusa da juna amma kuma wa fi sifati ikhtalafa sai zama to ikhtalafa fi sifati waɗannan harufan guda biyu sun samu shan bambam wajen ta fuskar sifofi wajen siffa siffar su daban ci kowanne ya sha bambam da ɗan uwansa ba sifar su ile ɗaya bace ta fuskar mafita dama ba mafitar su ɗaya ba ta fuskar kuma sifofi hallo ba sifofin su guda ɗaya ba dukansu misali lamun da ra'un lamun da ra'un mafitar su kusan guda ɗaya ne mun gane da kyau kusa da kusa suke wajen mafita haka in muka ɗauki wajen sifat za mu ga akwai guraren da suke ittifaki wajen sifa akwai kuma guraren da ba sa ittifaki kaga ikhtalafa fi sifati kadhalika taqaraba makhrajan ta fuskar sifat sun samu bambam akwai guraren da wani yana da sifa wani ba shi da in muka dauka ra'un tana da sifa ta at-takrar lamun ba shi da wannan sifa din mun gane da kyau to wajen mafita dama ba mafitar su ɗaya ba to kaga lokacin da suka haɗu wannan yulaqda ba ana yi musu laqabi bil mutaqaribain da mutaqaribain ana ce da su mutaqaribain misali a zalun da ta'un gani da ta'un da za'un wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah kanat zalimatan wa ansha'na za mu ga cikin ƙurra'u wannan idgami ɗin waɗansu suna tabbatar da shi waɗansu kuma suna izhar ɗinsa suna fak ɗinsa mun gane da kyau wanda ya zama to mutaƙari ba ne shin yana da kai ƙarfin almuta matsilani ko ba ya da to yanzu muka ɗauka irin su nafi almadani suna idgam ɗinsa وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من gane to amma muka dauka Asim ibn Abin Dajud al-Kufi ibn Bahdala shi kuma yana yin fak din sa wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na to kuma akwai guraren da zamu ga cewa shi nafi'un ya yi fak ɗinsa shi kuma hafsu ya asim ya yi idiga ɗinsa an gane ba'un da mimun za mu tarra su wanda su mafitarsu guda ɗaya su kuma za mu saka su cikin almutajani sani kenan mun gane da kyau aka ne ko to auya kuna tafaka fi makharajin duna sifati huddiqa bil mutajanisain aw yakuna tafaqa to mun gane dai almutaqariba ne ko irin su lamun raun wani ana ce da shi mutaqariban irin su dalun zalun ana ce da shi mutaqariban irin su ta'un wanda muka faɗa za'un ana ce da shi mutaqariban irin su sai wanne kuma na ba'un ba'un a sai dai eh ha eh ba'un mimun ba shine ta zamu tara shi shi wannan na'am sai dai ba'un fa'un gane jin ba'un fa'un ba'un fa'un sanda za mu same shi a ƙurani ba a falyukatil za mu same shi ana فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أو يغلب فسوف نوتي أو يغلب أو يغلب فسوف نوتي akwai waɗanda suke idigami akwai wanda kuma ba sa yin idigami saboda mu ta ƙare ba ne in muka ɗauka warshu ɗalun ba sa yin idigami hafsu shu'uba ba sa yin idigami to amma muka ɗauka hafsu duri susi suna yin idigami na au yughlaf fasawfa nutihi au yughlaf أو يغلف أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما من قال لك أولا أو يكون اتفقا في مخرج كوكما ya zamanto waɗannan haruffan guda biyu sun yi ittifaƙi sun haɗu fi makarajin wajen mafita mafitarsu guda ɗaya ce amma duna sifati banda sifofi sun haɗu wajen mafita mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen sifat sun yi hannun riga in muka ɗauka ba'un ta'un mafitarsu guda ɗaya amma wajen sifat za mu ga sun yi hannun riga ba'un yana daga cikin huruful jihari ta'un tana daga cikin huruful hams mun gane da kyau in muka ɗauka a ɓangaren huruful si'ila ba'un yana daga cikin huruful si'ila ta'un tana daga cikin huruful istifal a bangaren huruful idbaq in muka doka ba'un yana cikin huruful idbaq ta'un tana daga cikin huruful infitah dan haka zamu ga cewa akwai guraren da ba su hade da juna ba wajen sifat amma mafitar su guda ɗaya ce mun gane haka in muka doka zalun da za'un ko muka doka zalun da sa'un mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen sifat ba ɗaya ba ne haka yin muka ɗauka ɗa'un da dalun mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen sifat ba ɗaya ba ne mun gane? eh? bani shugaba ana gane ku? eh wato bani shugaba ya ce alhamdulillah kenan matsaya abu kwana a rana eh na'am mafitarsu guda ɗaya ce amma wajen sifat ɗin sun sha bambam to huƙiƙa bil mutajanisai ne huƙiƙa to wannan alif ɗin ana ce da ita aliful itlaq mun gane kyau huƙiƙa bil mutajanisai ne to an tabbatar da waɗannan harufan guda biyu da cewa mutajanisai ne makwabta ne guda biyu masu makwabtaka ne da juna misali in muka ɗauki sa'un zalun فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك kaga wannan gurin waɗansu na idigami waɗansu ba sa yin idigami mun gane da ke ku? waɗansu na ta yalha zalik yalha zalik waɗansu kuma suna yalhaz zalik gane kuma kowace kira ce mutawatira ba wai ba kira a shaza cikinsu daga kuma saba'iyya ce ba ma kai a goma ba ke kira ce saba'iyya dukkaninsu daga cikin shaɗibiya take mun gane da kyau to sun ma'in sakan awwalu kullin sannan idan ya zama to farkon kowanne daga cikinsu ya zamanto sakin ne kowanne daga cikin su waɗanda in muka ɗauki almutamasila ne harafi na farko in ya zama shine sakin na biyu mutaharrik haka wajen almutaqaribani in harafi na farko ya zamanto shine sakin na biyu ya zama mutaharrik haka in muka zo wajen almutajalisani na farko ya zama shine sakin na biyu ya zamanto mutaharrik fasagira samyan ka ambace shi sagir al-idgham as-sagir in ya zama to mutamathila ne sai ka ce mutamathila ne sagir in mutaqariba ne ka ce mutaqariba ne sagir in mutajalisa ne ka ce mutajalisa ne sagir mun gane zai da muka dauki mutamathila ne wa qad dakhalu bil kufri tunda shi dama mun yi ta buga misalan sa ba bukata a ce mu kara kawo shi al mutajalisa ne shine mu dauki ba'un da mimu ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركم معنا اركم معنا akwai waɗanda suke karantawa da haka ba'un su shigar da ita cikin mimun saboda mafitar su guda ɗaya amma su sun sha bambam amma ko waɗanda kuma suke fakkinta ya bunayyi rukab ma'ana wala takun ma'al kafirin mun gane nan kenan in muka doki wannan wanda muka karanta da zu in ta hamil alayya la sauta turku ya lahas zalika akwai wanda suke idgami akwai waɗanda suke fakdinsa in muka doki وقالت طائفة وقالت طائفة تاء da ba'un maftar su guda daya kaga kuma ta farko din sakina ce ta bi mutaharrik maftar su guda daya wannan mutajalisan ake ce da su wa qala طائفتun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu وجه النهار مغاني فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة مغاني da kyau yawwa to idan ya zamanto mutajanisa ne waɗansu suna musu idgami waɗansu kuma suna yi musu izhari waɗansu kuma muttafaq ne akan idgam din su irin su qalat da'ifa ba ta'un da ba'un in suka haɗu mafitar su guda ɗaya amma su ba ta sun sha bamban to zaka yi musu idgami la in basatta ilayya la in basatta ilayya yadak la in basatta ilayya yadak ya kawo sifata ta idbaqi zaka tabbatarwa ba'un sai ka faɗe shi sai ka faɗi ta'un amma ba za ka ce wala in ba saɓauta ba za ka ce wala in ba saɓauta ilayya yadak a za ka haɗiye shi ya sifa shi kawai za ka fita la in ba saɓauta ilayya yadaka li taqatulani ma ana bi basiṭa mun gane da kyau ko au hurrika harfani ko kuma aka motsar da harufan guda biyu kowanne ya zamanto mutaharrik ne yana da kwai wasali fi kullin a cikin dukkaninsu waɗannan tun daga almutamatsila ne ka zo almutaƙariba ne ka zo almutajanisa ne to in ya zamanto kowanne daga cikinsu mutaharrik ne ba wai ba sakin a cikinsu to faƙul to sai ka faɗa a haƙƙin wannan idagami kullun kabirun kowannensu daga ciki da almutamatsilanin da almutakaribanin da almutajanisanin kowane kabir ne al'idagamul kabir za ka ce mashin za'ana mun gane da kyau yanzu misali in muka ɗauka ba'un ba'un a mai ake cewa da ina za mu ɗauki ba'un ba'un na'am a wani ai na farko din saki ne ba'un ba'un mutahadikai ne dukansu yawwa ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق نزل الكتاب بالحق ba'un ba'un sun haɗu mun gane da kyau amma dukkaninsu ne mutaharrika ne mun gane nazarar kitaba ba'un ta farko mutaharrika ce bi fatha ta biyu mutaharrika ce bi kasra to yanzu wani ana ce da shi al-idghamul kabir wanda ba wanda yake yin shi sai susi shine za ga in yazo shi dukan su ya haɗe su zalika bi anna Allah nazzala al-kitab bil haqq mun gane da cewa yawwara وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أولا سيكون مدوكي ونكم مدوكي فاون فاون فأكامل فاون فاون ألم ترى كيف نعم أأوانا بأيتها بقى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف ف كيف ف من قال جو نعم نعم سيكون بالوتيمة أمال رابيو Allah ƙara albarka na'am na'am babu labari na'am malam zai to mu zo na'am mimun da mimun masha Allah na'am ha lamun da lamun eh ku dauki mimun da mimun da farko sai mu zo lamun da lamun kuma na'am aka mana mimun da mimun wanda dukkanin su mutahaddike ne na'am na'am na malam zaidu haka malam zaidu za ku yi haka na masha Allah sura ba sai ka alamna ka lokun min ma'in mahi eh sai a daga musu kafa su na ya ce a san tu jazakumullahu khair na'am na'am na'am na ana shugaba aina na na na malam musu ka ji alaba ka ce bakon mimun da mimun ba wa zai iya karanta mana ƙarin su ba na gato daga wa'izu ƙala rabu kallin malakaci a sufa nan za ka sami mimun da mimun kusan guri guda biyu
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم sai ce me mala ta alamuna mimun da mimun kenan ku in ka shiga kalu subhanaka ma kanan kuma za ka ganshi alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma aka dago yawwala to nana ce da shi al-idghamul kabir kenan mimun da mimun idzakadu kenan قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون نعم سي لام ده لام نعم طب الله جعل لكم هل وانا أبو ده
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم بارك الله فيكم نعم وقال لكم رسول وقال لكم رسول الله ناقة الله بحكم الولد سيدي لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها نعم to sai mu je mu kuma mu ta kare bane tunda mun taba mu ta masalan wannan Allah musu albarka sun isa ba dan sun kare bane a Qur'ani akwai da yawa to mu je mu ta kare bane ma ta kara ba mukhrajan wa ikhtalafa sifatan na'am lamun ra'un na'am lamun ra'un qala rabbi hukum bil haqq ko mun gane ko qur rabbihkum bil haqq kenan ko na'am qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati ij'al fil ardi khalifa lamun ra'un qar rabbuka qar rabbis sijnu da sauran su ga sunan dai zamu ga cewa ana yin su fata fata kenan na'am sai mu je mutajani sai ne kuma wanda suke mutaharrika ne na'am wanda mafitar su guda daya na'am نعم نعم nagode eh wannan na'am kai malam garbe fa yayi shiru ya ce qur'ani yau kuma haka za mu shiga da kai ai zaman da kai a gida ne shi yasa in ka je ka gida ba ka karatu yanzu da kana karatu bai maka ba haka amma na ga kana qur'ani haka za mu shiga da kai na'am na'am a kawo mana ina ga mun gamu ta ƙari ba ne ko wata gariba ne wanda mafitarsu kusa take da juna amma kuma waktar fasifata wannan su ne mata gariba ne ko? mata gariba ne kenan wanda mafitarsu kusa da juna take irin yanzu maka dauki dadon tsarin suna da mafita guda daya akwai kusa mafita daya na zagin kuma Allah yuridu zulman lil alamin balla ma san da fi'lan kaga nan yuridu zulman lil alamin mu ga susi kawai yake idiga mina amma Allah yuri zulman lil alamin na'am to sai mu dauki mutajani sani ko guda ɗaya ko biyu sai mu huce kuma dan ya zama to abin an gane shi da kyau bafun kafun su ma wannan mutagari ba ne na'am na'am Hmm? wani a wani ai wannan muna magana akan kabir muke magana kabir ne muke magana zana wanda kowannen su mutaharrik ne mutaharrik ne mutaharrik eh masu wasali dukansu babu mai dauri a cikinsu na ana gani mana gari dole ka tashi a tsaye ba da ka tashi ka tsaye ba yana ne ka tashi ka tsaye ba haka da sai ka yi da gaske to da amma kuwa ƙurani ai ba za mu rasa shi ba ko mana shugaba akwai shigo yawwa na to shi kenan na Huh? ba? eh to ai da na kashi wannan gu na kashi wannan ai da to eh kabir to shikenan a kawo mana shi a kashi yawwa ana bi fa haba da Allah akrama kallah na'am wannan ai a kalma ɗaya ne wannan suke na'am na'am to wata mawa ina ga malam gabi ya binciko fa kawai so yake a ce mashi bismillah Allah ya kara albarka Allah ya kara albarka a kara kama jiki akwai su a cikin Qur'ani ba a guri ɗaya ba a guri biyu ba na'am amma dai malam Musa na ga shuruɗin nan da ya so yake a cikin eh na'am to ta yi ta yi tauri kenan ko to shi kenan ta yi tauri wannan gama wa fahimaduhu bil muftil wato yace za ku fahimce su dukkanin su waɗannan da amsila misalai saboda dama shi abin da ya shafi ilmul ala babban abin da yake bukatar bil amsilati tattaqihu maqat kuma a raka haddacewa saboda wannan kaga a mun ɗauki kabir mun ɗauki mutlaq mun ɗauki sayyir Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya gafarta mu na kusakuran mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik